sai dai a ce masa halwa saboda cikin kogon dutse yake shiga yake yin ayyukan da yake kaga ibada a wani waje ba a masallaci ba ba da zama ya tikari ko wace kalar ibada yawwa wala tubashiruhunna wa antum aqiluna bil masajid itikafi yana daga cikin nafilin alkhairi ba a yin sai a masallaci amma saboda falalar ramadanin nan to sai ya zama da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama kullum a ramadan din yake yin itikafi kuma sai da wani a cikin ramadan din kwanaki goma karshe sun fi falala don a cikin su ne su kadar take eh da masu manzon Allah yake yi itikafi sai shekara ɗaya ne fal da mata yana hafzatu da zainab suka riga suka shiga masallacin suka buga hirmomi a ciki irin waɗanda mata suke shiga din nan ita ibada ba za a ga mutumin da yake ciki ba sai suka shiga ciki na gidan da ya tambaya wannan hema da wannan nawa ne ne an ka ce ya rasu da wannan ta hafzatu ce wannan kuwa ta zainab ce ya ce a libirin saboda ibada aka ce saboda ibada su shi kenan zai gane su a shekara kuma shi bai yi itikafin ba saboda ba a yi itikafin ga kai ga iyalinka don haka zai bai yi itikafin ba shi a wannan shekara sai a cikin watan shawwal ya yi itikafin da ta ga mun samu faɗi na cewa za a yi itikafi a wani watan ma to amma yau da aka fi son sa a ramadani a ramadani ma shi aka fi so a goman ƙarshe ko ka ɗauki kwana goma ka yi itikafin kwana goma ko kuma ka ɗauki abin da za ka iya amma dai abin da masabin imam malik an fi ya zama yini da kwana ne idan ya kasa haka bai zama yini kawai idan iji gafin yini kaɗai za ka yi to shi kenan sai ka shiga tun alfijir bai fito ba yawa idan ka waye gari a ciki kuma kar ka fita sai rana ta faɗi saboda bayyuwa sai da azumi amma ba a niyyar itikafi na dare kaɗai eh bari na niyya yau daren juma'a ko yau daren litinin na iji gajin dare ba a yi ko dai kwana guda shine dare da yini ko kuma yini guda saboda baya yiwuwa sai da azumi jirgafi sai an haɗa shi da azumi da azumi ke yiwuwa gani saboda ɓangaren aikace-aikace a wannan watan ramadanu ma'aici sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan watan yake yin wato iji gajin eh amma a birane har yanzu ana ta yi a manyan birane ana ta yi eh mai iti gari bai fita daga masallaci sai dai ɗayan abin da ya zama dole kamar me ya zama dole idan ya rasa abinci abincin da ya gada zai fi zai nemo abinci ya dawo ko abin sha to yanzu a birane alhamdulillah yawanci galibi mu da da muke kallo kamar a gombe idan ramadan ya zo musamman goma nan na ƙarshe to a tajirai za su fankama da rige-rige na neman lada abinci kala daban-daban da magariba har zuwa dare kala-kala da abin sha har asuba saboda bayan allah masu itikafi wani daga gidan daban da carbin da ba abin da zai dauko zai zo itikafi a masallaci carbin da kaɗai zai dauko wani kuma ya haɗo da ƙur'aninsa da yake ana haɗawa da kafin ƙur'ani ce ya fita to idan ya gurin Allah ya yarda za su ciyar za su shayar har a ƙara itikafi in a kanan mai itikafi goma ƙarshe ran sallah yake fita daga masallacin idan ran sallah ya zo lokacin idi ya yi daga masallacin kawai sai ka ware sai idi daga idi kuma sai gida an gama sai bane haka ake yi na yi tukafi na ji wani ba lafiya ba zai je gaida shi ba ina kana tare da Allah kowa ya ba lafiya ba za ka je ba idan ya ji wani ya rasu ba zai je da ina ba ba zai je ta abiya ba in ya ji wani ya samu abin murna ba zai je sai murna ba aure aka samu ba zai je ba suna haihuwa aka samu ba zai je ba ko aka baka kujeran maka duk wani abun murna da ya dame ko damu don wanda ba zai je ba sai dai jana'izar da a jana'izar babansa ko mijin gyatumarsa nan ba in gyatumar na da rai saboda katta ku za da uwa ce ta mutuwa ba ya fito ba amma in ubansa ya mutu ko mijin mamarsa wai an ga maza amma yana masallaci bai zo ba za a samu matsala saboda hadisin jurayyu jirajin rahibi jirajin rahibi shi malami ne na nasara ya shiga yana ta ibada yana ta ibada yana ta ibada a hauma sai ma'ajiyar da ta zo sai ta kiraye shi da ma'ajiyar da ta zo ta kiraye shi sai ce rabbi ummi wa salati ya ce ya Allah mahaifiyata da sallata ya faɗi haka amma bai an samu da ba saboda a cikin sallata amma ya yi magana da Allah ya ce rabbi ummi wa salati ya Allah mahaifiyata da sallata an ce ya kai sau biyu suna haka da zo da ka tari tare da shi na sallah sai kira sai bai an samu to sai ta hutata ta ce ya Allah wannan ɗanawa ni na ɗauke shi ya Allah a cikin ciki na Allah ka girmar da shi a ciki kuma na haife shi tsakanin cinyata da kirji na a nan ya rayu na ne wurin zamanta kuma jiki na yake da nono ke na haye girma amma Allah ba shi ya zo gaida ni ba ni na je gaida shi yake amsa mu zuwarsa ba da ce to Allah yana roƙonka kada ka matar da shi sai ga nuna masa sharrin mazinata kawai abin da ta faɗa kenan to kaga ta huta ta ana nana nan wata rana wata mazina ce a gari waje ta fusara ta san shahara ba sai ta shirya masa ba ta ce za ta kai masa hari kamar da da dare duk jama'a ne bacci shi kuwa bayan gari yake a cikin buka kuma bukan na sama ne kamar dai daga cikin abubuwan nan da kuma sai yana hawa da tsani mai tsawo haka in ya shiga shi daya sai ya rufe nan in ya rufe nan a ciki akwai tsani zai hau tsani sai sama in ya je sama ya shirya wurin zaman sa sama to duk wanda ya zo daga ƙasa yake magana da shi shi yana daga kasan ba zai ganka ba ba za a ganci ba don bai zo ya magana da kowa ya cikin ibada to wannan mata da ta zo ta buɗe ta shigo ta ɗale tsari ta hau ta same shi mata irin wanda maza suke nema kawai dai ga shi ga ta a cikin dare a cikin ɗakin da shi ne da su kaɗai ya Allah ta ce kawai malam gare ka yau ni din nan dai taka ce ni taka ce eh wajen ka nazo Allah kan waje yace Allah kare yace ni mai gami na da matar halal matar halal wanda Allah ya halaka ina ruwa na da ita bale da haram yace ki fashi a wannan guri ki bani guri bar zamu da sauki ba wurin ta ya kore ta ya ci gaba da ibadar ta sai ta sauko da ta sauko a cikin wannan inda ake hawa ta ƙasa da ta sauko ƙasa a cikin wannan wato sauma a nasa sai ta tattara wani bako wani ra'i makiyayi shi kuma dare ya masa bai da masauki ya yi a bai shiga cikin nan kawai ya kwana kuma da safe sai ya wuce sai ya shiga ciki sai ya kwanta a jini ita kuma mata ta hau sama wajen wannan malami ta tada hankalinta saboda ta zo wajen namiji ta zo wajen bukatar da ke tsakanin maza da mata bukatar ba ta samu ba sha'awar ta kuma bai tafi ba ya koro ta tana saukowa sai daga wannan bako yana kwanci a dogaran kuma matsalar lalata ita ko kutu aka samu za a buga eh mana da masu da aka zuge duk da kake ka kira da maru da kai da kutu ne in dai akwai kutu in dai yana da bukata to wala akwai tare ne lalata kuma Allah ya kiyaye mu ai ko da dabba suna yi kowane irin karanta suna yi Allah ya kiyaye kawai sai ta sakalkale wannan mutumin kuma abin da ba a so ya faru da ya faru faruwa da ke da wuya kawai ma da ta ɗauki ya zama mai ciki da goma gida ta ɓoye lamarin kawai sai ta haihu tana haihuwa ke nan zai ɗauki jinjiri ya gidan sarki ta ce doron ka yi daɗe na zo neman haƙina juraidu ya ƙi aure ya ce ba ruwansa da mata ya ƙi zama a gari ya ce ba ruwansa da duniya ya tafi jeji ya hau sama ya ce na ibada ga shi ya rarrabe ne ya ba da ciki to ni kuma da nake neman maza a sha'anina a nan nake ci nake sha shi ne zana ta sai ga shi yanzu ya mai da ni mai ɗanyen goyo to wa zai neme ni daga cikin masu neman mata wa zai kira ni ina zan samu kuɗi ta ce kawai a karɓa mu haƙi na a wurinsa ran sarki ya ɓaci ran jama'a ya ɓaci aka ce yanzu ba mu Allah na a shirya wadana yake wa Allah ya wadana yake wa mutane duk ya hausa mai kira ibada a shi aikin da ke nan sa mutane ran zai ɓaci sai aka tinkare shi a guje aka je wurin wannan ɗakin ibada da yake ibada ɗauma yana ciki wasu masu ga kari wasu masu diga daga zuwa ba sallama kan ga kana zara ai lafiya ga ba wanda ya sallama sai yana sama ya kama tsarin shirin da kasa kafin ya ne ko ya ce waye to matasa ne sun yi sun tsara kasa kawai ya wayar rubutu ya faɗo ya rikido yana rikitowa ba ruwansu da wai a'a ya ji ciwo ko mai tsaye suka kawo shi da duka suna ta ba shi kashi ana ta duka a ga jira jira gaban sarki zan ga yadda gashi mun kawo sai jiya ce kai wannan lamari na juraitu ya fi karfin komai sai da aka yi a yanka shi don ya yi yau a cikin addini a kai a yanka shi to sai ya mai sarki da yanka yadda bai na maka za ka ji a yanka ne da a yanka ne shi kawai duk yadda aka mana aka ne sarki ya masa jawabi abinda zai yi za a yanka shi tun da ya nemi jawabi aka yi doga abinda kai da mata ka lallabe da ka tura mara ciki ka koma gefen gari da suna ibada a sai mata kake dawowa ya ce ni ya yi ta ni ya na matan aka yi ga ta ga ga mata ga rayuwa ga fi a hannunta ta yi wa sarki bayani sarki ya yi sai malam ya ce ranka ya zai za a mun izini yi sallah na kaju sarki ce kai zai sallah na kaju sai ya gaya Allah ce to Allah ina son ka ban dama ne magana injinin ya addu'a sha ba ya ce kai yaro salamu alaikum jinjiri yau aka bai da alaikum salamu wa rahmatullahi aka rama kallahu to sarki na ji ba da jama'a kowa na ce ya ce wa mana buka ai ubanka ya yi wani makiyayi ne lokaci kaza rana kaza ya je wuri kaza aka yi kaza kaza duk bayani kawai aka ja bakin jinjiri ya zargi ka ji labari ka ji bayanin jinjiri ya ce ko ka gamsu ne ko ka da magana sarki ya gamsu sarki ya ba ta hakuri kuma eh aka yi neme ya yi sarki ya fito a je a yi masa ginin wurin ibada na zinariya ya ce a zinariya ba abin musulmi ba ne a duniya sai alashira aka je a yi masa na azurfa ya ce a yi masa na tagulla ya ce a ya ce a je a masa ginin sanar laka irin wanda za mu iya gina ya ce irin wanda ya gina da laka a gina masa irinsa sai aka ne aka mai malakin nan na laka ya shiga wani ibadarsa kaga a nan ka ji abin da ya samu wannan malami sakamakon mahaifiyarsa ta nemi magana da shi kan da yake sallah sallah kuma ba ta farilla ba ta nabila sai yanke sallar ya amsa mata ba manzan Allah ya ce da fakihun ne shi matsalin bikiyu ke nago ba ba ji alfakihu matsalin bikiyu ba da alfakihu ne matsalin bikiyu ya ce lokacin da uwar ta zo da ya yanke sallah idan ya yanke zai kara da uwarta kuma sai ya zo ya sake sabuwar sallah kaga da yake wannan abu ya faru kuma ga umarni da manzon Allah ya yi to shi da aka ce mai itikafi a cikin ramadanu ko ba ramadanu ba ana itikafi amma sai aka azumi dole to idan aka yi rasuwa a kayyace in aka samu wato jaje ko ta'aziya ko janaza in aka samu wani abu kuma na alkai kayyace murna yana da wani abin amma aka ce idan mijin jatumarsa ne ya rasu in dai jatuma na raye to ya fa yanke yi tukatun nan ya je ya gaishe da uwarsa ya ce mata ashe abin da ya faru ke nan sannan ya dawo wurin ibada ya zo ci gaba da ibada saboda gudun kaga can baya ga abin da ya faru wannan kenan saboda haka kun yanda ake itikafi in ba karancin abinci ba ko abin sha ko bayan gida ko jinya yawa mai yi kafin yaji bayan gida zai iya dawo idan wuraren da babu bayan gida a kusa ne yaji inda zai samu inda zai bayan gida zai iya dawo in ya rasa ruwa da zai samu ruwa ya ebo ya dawo in ya rasa abinci din zai samu abinci ciwo ya dawo ko ya tawo ya dawo duka an bayi damar wannan yawa ya zo ya wannan abun ya dawo to idan rashin lafiya ya same shi zai fita a masallaci ya je gida ya kwanta ya jinya a cikin jinyar nan bakar bai ya samu sauki ba ya ce zai dan lalubo iyalinsa a alfarmar itikafin tana kansa duk abinda mai itikafi ba zai yi ba shi ma ba zai ba yawa za a kwantar za a tayar za a yi komai ran da ya warke ya ci cewar bai da bukatar sai wani ya taimake shi ran na zai koma masallaci ya je ya tsora a kan inda ya kwana kwana nawa ya yi yi dama kuma kwana nawa ya yi sannan wannan laluran tukun ta same shi sai kare kwanakin da ya saura zai je ya koma masallaci ya je ya kare ta sauran ce kare haka mace idan za ta yi itikafi in ta je tana cikin itikafi sai al'ada ya zo mata to za ga sai ta fita daga matsalaci da koma gidanta ta gama al'adanta sannan ta komo matsalaci ran ta samu sarki rannan za ta komo matsalaci amma wannan ya yi daban da rangwamen da aka bai mai azumi wajen tafiya da kuma wajen al'ada mai azumi in zai yi tafiya zai aji azuminsa in yana so ba waje ya gwada ya kasa ba ba ba sai ya gwada ya kasa ba in dai ya yi ne tafiya kawai ta abinci kuma ko yana hanyar da kai tun da nima da biyu ya zuwa da barin aji kai yau azumi sai aji to idan ya tafi kawai zai dawo da rana to zauren yinin nan ba mai azumi ba ne yadda ya dawo a hanya bai azumi kuma ko da safe ido gida za a yi tafiyar mota ta zo su gawa da safe da zire ka a gida to duk da haka wannan yinin shi dai ba mai azumi ba ne ba a ce ya cika yinin ba ba fara ba da zai zo ya sassa mai ɗakinsa ƙila bayan baya nan ko abin da ya gama da haka al'ada ya zo mata tana da cin abinci a matsayin da mai al'ada ba sallah babu azumi kawai da hanzi ko da rana kaga ba ta da komai a jikin da ta samu zargi idan da zai sai wanka to ita ma ba ta cikin azumi ba sai gobe to a wannan lokacin idan matar wannan matajin ne da ya dawo yana cin abinci ya ganda dawa da abinci kawai ya yi tare abu duk ba wasu azumi ba ne idan ya gane ita kuma mai tsarki da ko ta gaya masa idan suka gana ma zai ji auren a wannan lokacin amma shi mai itikadi ko ya ji ya warke da safe ko da rana wala tubashiruhunna wa antum ajibuna bil masajid tilka hududullahi da Allah ana ce bukata ne kawai ban yarda ba tunda ai mai azumin da ake wa wannan rabu mai Allah ne ya saka shi wannan kai kake za ka yi ina bila ne tunda kai ka sa kanka zuwa Allah bai ta ba idan ba daga ta samu tsarki daga ta samu tsarki da kowa masallaci in kai ne kake daga ana wa tsarki kowa masallaci kowa ya cika adadin kwanakin da ya alkawari zai yi amma galibi dai goma goma ake yawanci shi ne mafi yawa eh mafi yawa dai goma ake amma in an yi bai da goma ai laifi ba amma dai galibin abin da ake tsaye ce gadi to goma goma ake yi wannan kenan kaga a can cikin wannan jawabi da muka gabatar mun gano sha'anin mahaifiya wajibi da bi da sallu sallu a sha'anin addini kana mutawan kawara da sunan kai malam ne to sai ka samu matsala a yaran nan mun karanta wani wanda ya ta kulawa da mahaifiyarsa ya mata wanka ya mata wanki ya mata komai saboda girma da mutuwa da tsaro tsaro gyara da Allah da ran duniya da kan lahira wani ɗanan nawa duk abin da yake kai Allah kai abu eh kuma dai Allah ya duk abin da ya ga dama ce Allah ya ji Allah ya mu ko ba nan ba saboda bai wata da maza shine da dora annabi da akan tajibari annabi da da hijimar ka eh zai da hijimar ka cikin bazara za ta rana ga wahalar da ya gaji ya gamu da shi shi yana gyaran isharar gona ya ce masa ina zaka je kuka kai za a ce ba Allah ina zaka je na rana aka ya ce dimar ka zai dimar ka da kafa yanzu sai yi da jito ki muna taimaka maka ya leka da ya leka da ya gowar gajimari can sai ya kira wasu gajimari ya zo gajimari ya zauka kamar ka tsaye da wani ɗan ataba kawai gajimari ya zauka eh to ya ce ba Allah ka hau sai annabi na ya hau ya zo gajimari ka ce ki masa gaje musu ga dubare ta shi zama da shi ya dabi da shi su ya gani kamar da yaji ya sauka annabi ya ga dubare ya fara ya koma inda za ta shi annabi ya kallo ya tambayi Allah ya ce Allah wannan a cikin annabawa annabi ya ce kai yau ya zama da wani babban annabi Allah a cikin annabawa ka waye kuma ka haɗa mu da ni da shi Allah ya ce a ba annabi ba ne eh mutum ne ya haka kuma ya samu yarda ta to me maka Allah kai da shi ya kyauta wata kun gara haka wanda yake da iyaye sai mu je waje gara su kuma ka zai da mutane suna wani dabi'a to ga sanan dai ga zan ga iyayen a kyauta za musu an kasa a ciyar da su an kasa a shayar da su an kasa sai mutum ya rasu maza nemo himmomi wai za ka bi ta hadiya ka zuwa ga wannan to wa za ka waye za ka zama da Allah ne faranta abin da ya kamata sai don a samu domin zawon ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama an kalli mai goyon mahaifiyarsa in za a je unguwa an tana son zuwa unguwa ya goya ta a baya ya kai ta dawo an tambayi manzon Allah haƙƙin iyaye ya biya ta a ɗari ma bai ɗaya ba tukuna a ɗari tukun fa bai ɗaya ba sauran can sai suna ki da yawa ita rabi saboda haka ta aka yi muka kyauta iya kokarin mu sai mu yi kaɗan Allah ya biya mai yawa idan mun nuna na to ka bata mai yawa eh ai mai aikin haji ma ka duba matsayin aikin haji aikin haji ba karamin babban aiki ne a wanda Allah yake goba shi da wa alata wa man kamar bada ganiyun anil alamina wanda yake zuwa ji alata kuma ne ko babu kowa ma da wani Allah ne da Allah ko ba kuwa ma duk halitta da mala'iku da kowa a ce ba yi wa mala shi ni Allah ne saboda haka duk wanda yake kawai ga maza haka yawa kare ji ko in je ya rida wa Allah Allah shi ki kara mu ba ni zama da kaga ya shiga gudun Allah mai kin sallah ana masa shari'a don Allah ya yabe shi mai kin zakka ana masa shari'a don Allah ya yabe shi mai kin hajji Allah kubar yace ba ruwa nan eh ni talikai ma da su da babu wadana ta ba tarabu ba amma saboda haka duk ƙarfin aikin hajjin nan da yake a wurin Allah da soyuwa wata wani da yake zai je aikin hajjin yana da mahaifi a tsohuwa ya samu damar zuwa hajji to da biya irin namu na dama in namu na yanzu ba da za a je a yi kwanaki a dawo ya ce mata ne da shi ta nan da za a je a yi shekaru kafin a dawo da warɗi ta da rikin a tunawa ta ce ba zai je ba uwar na ina zai ita ba za ka yi ba ya ce mama ake san matsayin Allah wurin Allah sai amma kada matsayin ba wurin Allah eh kuma Allah da ya ce a je hajji shi daga kyau samu kuma Allah da ya ce a je hajjin shi yana da wasu bayi kuma na haka ne ba na aro ba masu aikin hajji yana da su da yawa daga cikin mutane da mala'iku da aljanu masu zuwa maka zai aikin hajji wa Allah na Allah ko bayin da ni ko ba da ɗaje ke ɗaya don haka ka tsaya kawai a kai idan Allah ya zo ka je baka mutu ba shi kenan in na mutu sai ka tafi idan kuma Allah bai zo ba ya gaje ka ka gaya Allah ka ce shi ya ce ka rike uwarka ka da garin rike uwarka da ka mutu baka je ba ya ka faɗa Allah ya haka ya kuɗe akwai abokanansa za mu dinga kula ne abokinka akwai rana ne in ba dan kai ba da nan ci abokin rana ai dalilin gare nake ganin su kamar ƴaƴana nake cewa abokan ƴaƴana kuma dalilin da suke ce mun mama saboda ni ko abokin ku ne ka hakura da hadin ido ya kada ya dara duk abin da ya kamata na kyautatawa da ikani ya bar abokai kuma na kirki wanda ba za su bar ke kuka ba suna yi mata duk abin da ya kamata ya tsara suna mata amma ba zuciya da barzo ba ita ba ta ganin ɗanta wannan mutum ya kwana ya tashi ya kwana ya tashi ya yi nisa ya bar kasar su yana tafiya a fujadan don yana da guzuri da ba sai ya tsaya a hanya ya nima ba tafiya kawai zai dinga yi kuma yana yin haji dawo wajen uwarsa yana tafiya yana tafiya amma da ke bata yadda ba da ya shiga wani dajin bai ta gari ba da wuri har rana ta fadi dare ya yi yin ta gari bai tar da kowa ba duk an shiga yanzu suna shi ba ko ne madafi bari kwana a masallaci sai ya buɗe masallaci a da ka zai diga kwanta ga ya gari ta ja sai bacci shi ko farawo da ya zo ya ɗan zata ga ya yi shiga wani gida ashe mai gida da wuce shiga a tana farawa da farawo sai suka fito a guje da mai gida da farawo farawo aka so gudu da shi a shi dan gari a shiga na da gina farawa da yi wani ɗan wani farawon kwararo ya zagaye kana ne da cikin jama'a yana a tare farawo ji farawo a tare a tare shi kenan neman farawo ya zama rububi an kasa gane na farawo aka yi duniya a gane farawo lokacin kuma garin ana yawan sata suna shaƙe da cewa an kawo farawo kuma sai da zai gane kusa a gane da farawo suna mata ban shi ya wata ran allah sa da rabon zai shawo ya za a iya kama shi za a wata ya wata a farawo ba shaidani yanzu aka yi farawo ne duk shiga masallaci a buɗe masallaci na kaya wani wani farawa da shiga maka masallaci aka ce in ka aikar zama a buɗe masallaci ana buɗe a tun da shakin nan shi ke nan a yi yi wa abin da ya zahe ya yi sanduna kawai yana kwanci ya ci sanduna aka yi ta duka aka yi ta duka ba mai cewa bane aka nuna jiki aka dauki a kashi gidan sarki aka ɗaure shi da na ta zaki ta ji a yanka shi sarki da ba duna ko wanda zan farawara da ba mai zan ya ce wato an raina kasarsa barayin hadin kasar waje za su kasar su ta taru su koma kasar su kenan haka zai ga kaya ma ya kasar haka ne da kunshin kaya sarki ta jan kashi ya ranke ni ba farawa ba ni ba farawa ba amma na san abin da ya sa wannan abin ya same ni me ya sa shi na ga dawa da kwata zan tafi hajji ta ce kan na je in tsaya in kula da izinin gina taho ni na tabbata shi za wani abu ya zaɓe sarki da ba bincika mu ga gaskiyar abu in gaskiya ne mu kare ka in ba gaskiya mu yanka sarki ya ba da doki ya tambayi garin da kasar da ya fara ya ba da doki aka hau aka samu ma'ayi ma'ayi doki ya hau ya har garin aka ɗoro uwar a doki aka hau da har nan garin aka gado gaba sarki sai yau sarki bayani sarki ya gamsu su bikin ya da mata sai yanzu gani na da shi abu ya da wajen mu yanka shi ya na da rufi ke nan ɗaukuwar ga doki na baka ya na uwar koma gida ya ga bai je ba kuma ba shi kashi kuma ya wahala uwa na da irin wannan haƙƙin a kan ɗansa gani dalilin da ya sa kenan aka ce mai itikafi an hana shi murna an hana shi ta'aziyya an hana shi jaje amma kin dai mijin uwarsa ne saboda haƙƙin wanda ka ana faɗa da ita yace ni wa da nuna ibada ni da aje har mijin da hawan jamus ke zo duk jama'a suna zuwa zuwa da zuwa da duk an zo kila ma da duk da wasu malamai ma duk an zo an gaida shi shi ne yi ba sai ya samu matsala da shi za ka ba shi damar ya fita in ban dan nan kawai ba yadda ba to duka irin waɗannan jama'a ayyuka ne fa na ramadan shi ma itikafi ayyuka ne ramadan ga duka hajji da ake sai kokari duka ayyukan ramadan ne amma za ga ta hajji daban ta hajji da ke riyali kuma akwai riyali akwai ta hajji akwai kuma halwa duka ana yin cikin ramadan akwai itikafi amma duka da itikafi ne ba kuma ya ji dokoki masu yawa saboda haka mun ja hankalin mutane da su kula da irin wannan ayyukoki a cikin wannan wata mai albarka duk da yawan ibada na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda alfarmar wannan wata in ya kama annabi yana bari iyalansa sallallahu alaihi wasallam da ana ta sa ma annabi in ramadan ya kama tace ai yana daura wandonsa malamai sun fara fasara biyu suka ji don wata kila sha'anin mata ko tana annabi ya ta ibada ya ta kwana ibada ya kula su shi ma mata suna ce masa an ɗaura wani suka ne ko kuma dagewa dan za a jika wani abu bai an da kafar wando ba kuma ko da ba daɗe wani ayar ba me ake nufi dagewa eh sosai aka ce da wallawa alam an ji amma ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam in ramadan ya zo yana ƙara komai da komai na ibada sannan yana itikafi a ciki amma bai ce dole ne ka yi ba amma an gayyace ka duk yanzu an gayyace muke yanzu yawanci mu ma wani bai taɓa yin itikafi na ba ko nan kwana ɗaya idan mutum ka ga ramadanu wata ranka gwada mana ai an ce ramadanu ana tafiyarsa da ayyukan alheri a koya a saba a iya gabu da amma mu yau muka ta tare shi da burin shinkafa da na buga yawanci aka muke wani ne na wudan burin shinkafa sai aji ba na ba a zazzafa ba sai ramadanu ya zo maza sai aka yi yanzu yanzu dan bu maza rasa da yana ari shi ma maza aka yi yanzu ya zama gari sai ka ga wani dan yalon manja da wani yalon mai da duk wasu abubuwa to da me da me ka shirya na ayyukan tsoron Allah kuma ko kai kawai tunanin ka tunar madani yaro Allah ya ce a ji yunwa kai ka kana ce sai ka yi dabara da kai ba za ka ji yunwa ba yunwa da muke ta koran nan ba ita ake zo a ji to me azumi dama ai jin yunwa da kiwon ne azumi ba a gamar lafiya aka ce aje wanda ya kuma ba ce ba ta to amma bai san ya ji wuya bai san kuma dan mai ji ba aka ji ma ba ya cin azumi in ya kome ba ya ciki in jundu suka shigo suka yawo da hankalin mutum shi ma ba ya cin azumi ya daga babiya kowa ya wuni a cikin azumi ba ai akwai bukatar yin wahayi ala kama da malam da kishi ba sauki aka yi mana aka yi mana rangwame da farko aka yi da yan rana ta faɗi a ci kafin isha isha ta yi sai gobe sannan su ga matayenmu idan ramadan ya kama a ɗaya da su ya ba za a sake zuwa kusa da su ba idan ramadan ya ƙare aka ga wata to shi kenan kuma an dawo ma da izini da iko akan matarka zuwa baɗi kuma ramadan ya zawo to duka haka aka ga abin zai zama ba na kala rahamar allah da tausayi ya ce to yanzu kam kafin a ce an tuba ma allah ce na kan tuba kan a yi laifin a tuba Allah shi tun kan tuban saboda ga duk wanda ya wannan abun da tun da wani yaro ya ga manzon Allah ya ce ya rasu da layi ba zan boye maka ba don na boye maka ba zan boye wa Allah ba a ramadanu an hana mu iyali ni kuma cikin dare yace mai daki na jaci jacin take ya rasu da layi yace da kuma da daddare ni ga ina bacci na ma yace ina farkawa a shekarun baccinta tubanta ya yayi yace da naga cinyar ta ja ne to ne kafin na akara dai akwai abun da ya faru ya rasu da lai Allah shi gaba ɗaya ma ya ce eh tun da wannan ya zo wurin jira to dalilin da wannan da suka yi ma suka yi suru Allah ce na gan alim Allah annakum kuntum takatanuna anfusakum Allah ya nago eh kamar da nuna ga wa fara annabi kowa ya nazo me Allah ya ce ina ganin ku kuna haji kowa na tsoro wala kamar kira ku in an da ga ne kike ga wata ya gani to ba ta ba ne ba fara an karbi tubar an yadu ba za ta bashi wani a yanzu kowa an bar masa matar nan in dai ba alfijir ne ya fito ba an kyale masa da ranar ne aka ce an tsaye da shi amma daren an kyale shi muhulli da kula yadda zai yadda rafatu ila da ta'i aka ba da dama sannan cewar da in an yi shayi ba ci ba sha sai gobe aka ba da damar fakulu wata rabu a ta da wani kukan lamu yadu min da kan lamu wanda min alfajir kuma a tun musu yama ila laili ya ka ba mu dama yanzu ba kaga a cikin alharaki to tuna ciki ake kaga sai ka zaka biya dudan da sun zaka da sun biya don a tsira lahira kai kuma yanzu mutum yanzu aka zama maka araha wai kana da jari ya kamata a kula da wannan Allah kuma ya tsare Allah ya ce zalik wannan labari alabi ka sadana wa alaika wanda muka baka labari ya rasulullahi wa man aqaba kaga duk wanda ya rama min da mumin daga muminai bimin da ma uke ba bihi gurgurar abin da aka zalunci an mata kuba ta zalunci min da mujin da kafirai sai ya rama ai kata lahu ya yaƙi su kama katalu kamar yadda suka yaƙe shi fi sha'al muharram a cikin watan da aka haramta yaƙi wa bugiya alaihim da aka zalunce shi minhum da kafirai ai zuwa bi kirajihi min manzili an zalunce shi da fidda shi daga gidansa layan tsoron na hula lalle lalle Allah zai taimake shi Ina Allah lalle Allah la'afuwun mai yadewa ne adana mumina ga mumine Allah yana yabe mu gafurun kuma mai gafara ne lamu a gare su an itali akan yakin da suka yi misalin harami a cikin watanni masu alfama akwai wata hudu da Allah ya haramta yaki a ciki gama daga baya ya shiga yi yanzu ka duk wanda ya hawar muku ku hawar masa inji Allah kawai da ya zama na a daura yaƙi a kai hari wani gari ko wata ƙasa a cikin wannan watanni shi ne ba a yi watan shawwal wata mai zuwan nan kenan da watan zulgida da watan zulhijja da can baya akwai watan rajab su da arba'atun hurum shawwal a tafi maka an gane ko zulqida ai aikin haji zulhijja kuma a dawo kar a taba Allah alhamdulillah da don haka Allah ya tare hana fada a wannan lokacin Allah ya hana rajab watan ganin dangi kowa je kallo danginsa a duk inda suke a duniya kar a tare shi kar a taba shi a bai shi ya je ya ga danginsa arba'atun hurum wata hudu masu darja ba a yaki a ciki Allah ya hana Allah ce amma in dai aka takura muminai aka hawar musu a wannan wata suka rama to na yaji ba su da laifi a wurin Allah wata rana to kaga garin dangi ya shigo nan saboda karfin da cikin addini kaga kura wanda yayin annabi yakuba suka kama suka dumulmule bakin da jini suka ce domin daji da cikin yanwansu suka ce baba ya kare kan ya ce wa kama an ya kula hudu yana tsoron kura da cinye masa ɗansa to kawai mu kama kura mu cinye cinye ɗanna can mu zauna da baba lafiya lokacin suka yi suka je bari su a rika aka bi wata kura aka mutu aka danko aka nemi jinin wata dabba aka mulki bakin kura aka je takan da ya rasu aka ɗauki rigar da da aka tuki aka cike da jini aka je ka ganin shi kai wannan kura akwai da hankali wato dan karki dawo mun asara biyu na rasa dana na rasa rigar da sai kika tura rigar eh ba ce ya ga yadda dabbobin daji ki ya ga rigar wannan suka cinye ba ana ga da wajen mutumin da dabba kura ko da ke za su cinye shi rigar da ba ya ga ba ka ga ban ko ana riga ne yaji kai wannan kura kin yi adalci to me ya sanar ki kuma in har za ki bar riga dana a dawo mun da ita lafiya kalau to waye ce ki cinye mun dana ta ji annabi ala ni dama tun daga diman ɗan nake kuma daga nan daga ganin har ƙasar kan ana zali to yi laki to la ganin dangi ta dawo akwai kawun da ita kura ba wai kawun ta zara daga ba can da nan annabi ya gudu da kawun ki an ce ba a dan dangi za ta je ta gano ba da sai an kashe ta amma ta ta albarkacin zuwa kallon dangi ya ce to ke kura a iya musu da ke ki ci ki ce ba ki ci ba za ki iya ci ki ce ba ki ci ba amma in kin ci ko ba za ki cinye rai ba za ki iya cinye gangan jiki ne ran ya fita a cikin halitta wanda Allah ya bai iko ya san inda rai ke daure ya ce azra'il ne kada ya ce kai azra'ilu kai ka dauke wurin nana ya ba ni wani ke kuwa da jawo ki kin faɗi gaskiya garin dangin ki na tafi abun ki sai ta tafi abun ta wannan farallar garin dangi kura ta je garin dangi ta samu albarkar garin dangi an mata ake kuma an tsayar da ita kai kuma baka alba ka duba kalima wata rana wani mutum ne zai tafi ganin dangi yana tafiya yana tafiya kawai sai suka yi cikin da wani zuzi irin manyan 'yan bajin nan da ake jin tsoro a ƙasa wanda sarki ma in hene ne mai tsari da su bai zai ci aji ba inda suke ba sai suka haɗu kawai gashi gashi aka yi cikin dan fashe ya tsawa da mutumin hankalin da kwance ya ce malam maza a kan kai sha'a ba ni ba ne malam ka ce kwanan ka ya kare ta ba ni bane shi in Allah ya yi to dan baje ya zo mu je dan baje ya dauke shi ya kai shi inda bukka ta take a cikin daji ya nuna masa wata tukunya ya ce dauko tukunyar nan manan matabi ya dauko tukunya ya ce juye abin da ke ciki aka juye ya ce mai kagan ya ce haƙori ne haƙorin ne ya ce haƙorin mutum ne sai ka kirga su aka kirga haƙori cikin da tara ya ce kawo ka ga abubuwan casa'in da tara nan a yi zan baka labari ya ce na farko dai babu haƙori biyu na mutum ɗaya kowane mutum ɗaya in na kashe haƙori ɗaya nake zarewa nake sa a cikin yana in ji dan bajin ba haƙori mutum ba na sai haƙori biyu a cikin mutum ɗaya ba kowane haƙori ɗaya na mutum ɗaya ka ga na juna kai casa'in da tara ya ce kuma ba a kori tsohuwa ce ni ba ni ba ruwa na tsoho don ba zai iya fada ba ba a haƙorin tsoho ba a haƙorin yaro ba a haƙorin mace ba a haƙorin kuduru ba a haƙorin gurgu ba a haƙorin makaho ba a haƙorin mara lafiya mutum sun tume ne lafiyayye mai amfani ya ce na zan na kashe mai amfani na yi barna su nake kashewa in yan uwar an yi ta a guda da tare ne yake nake cire hakuri nake tarawa yanzu na tara hakuri ce sai da tara to na ce kwanan ka ya kare kaga duk abin da ka ruko a can baya cikin masu kwaran an bi ka ya ce a'a akwai abin da na rike me ga dara ga ce ga dara ta ni na fito zumunci Allah ne yake aje zumunci ni kuma na fito zumuncin zan tafi saboda Allah sakamakon yanzu ni ban riko abun gwaninta a hannu ba wanda zan kai ta a ce lallewa da ya zo ne ta burgewa irin ka je wajen yan kai da alhaji din nan kai ta barazana eh ai akwai dadi ko yace to ban zo da wannan ba ne ba ni da abin da in je za a ce min mara ba don na burge ban zo da wannan abu ba saboda Allah na fito kuma can inda za a je ba su da komi kalan wata da gida zan suke da gari bara mu je mu gaida suwa ne ko ko da ayyawa da na goma gida zuwa gaida gida ga dan wannan ka dawo gida wasu bukatun su biya ko ya ce to can fa inda ranar su ma hakan take ba su da abun bani ba zai in ci a zuciyata na zo don kwaɗayi ban je don gwaninta ba ban taho don kwaɗayi ba don Allah na zo na zo Allah ya ce ai abu na zo ne abun kuma don Allah ya ce ba mai iya ne Allah kawai zai Allah ya ɗora wa rawan tsoro ya tsorita ya bar shi kuma bai tare shi ba ya tafi abunsa kuma ya tafi abin da ya tsaye barawon ma ya raka shi nuna mana hanya da duk da shi a daji ya tafi abin da barawon ya koma inda yake aiki barawon sai ji tsoron Allah ya ce to wannan ba ba Allah ba ne ba wani Allah ba wanda ya yi da Allah da ya zo gaba na yana ta magana da ni kamar ni sa'a da ni kamar ni abokin sa bai ji tsoro na ba kuma da makami ya tsoron da Allah ya kama ni abin ba zai kyau ba saboda kawai ya ba sai yi fita daga wuraren da ke ta'adin nan yake ta yawatawa yana ayyun nasi alamu ayyun nasi alamu ina ne inda babban malami ke wanda mutane tsari in je in yi tambaya sai a kai gidan wani irin masu yawan ibadin nan kokarin ibada kullum mazallaci amma ba ilimi daidai kan bai malam ni ba na gane mutum 99 lafiyayyu da gangan akan sha'anin fashi na ji tsoro Allah yana zuwa tuba idan na tuba Allah zai da haka ba malam kai kai Allah ba yi da inda na ruwa Allah da kai da ya jaha da tunda bai da rabuwa na yana ya gare ci gaba da aiki sai kai malam tun ya tsare mata gayi da kwakwala hakorin da ana kallo aka wani aka jashe wani ya ce wani ana labarin aka wani ya je koma ya saka ci dari da ya tashi tuno da wannan mai ganin dangin nan an zai sauka da kowa ta wata kasar kuma yana fatawa ayyun nasu alam ina ne inda malami ya zani sai aka yi gidan wani malami kuma masani ya same shi to gani shi me yake da bai da ala ga ta wala na zo tambaye to bai tambayar ka shi ne mai kaga mutane ya fashi ne na kashe ɗari amma eh na kashe ɗari ba ba laifin da suke da gangan a fashi na kashe ɗari amma da na ji tsoron Allah zan tuba in na tuba Allah zai da ya sha tsoron Allah ka ji za ka tuba ko tsoron sarakuna ya ce shi tsoron Allah ya ji shi in dai tsoron Allah ka ji ka tuba to Allah ya yaji maka amma sai dai ka bar ƙasar nan ka tafi ƙasa ka na ya kudanta maka wata ƙasa ya ce akwai masu ibada a can ka je ka haɗu da su ku kama ibada yanzu idan ka ɗauki ana taburwa ka naɗe ka sa katina lokaci ka sauka a danga ya za ce sai a ce ka siya duk mutanen da ka je ka haɗu da su to za su ce irinsu ne dan uwansu ne ya zo mai sana'a irin ta to in ka je wajen masu ibadan nan to mai ibada ya zoce barnar da kai duk wasu ne ba ka shiga kushe ran da ga wurin Allahu akbar wani bawan Allah bin ibada kan da zo ga ba kama ga laifin ba sai a ba shi ka je da kaure ya sai ka shiga aljanna sai da zabi ai bai saka bai mutu ai duk abin da yake fara da ya kare kawai ya aka tura malaika ya zo zai daukar zai daure malaiku ya suka ci shi da malaiku rahama da malaiku azaba wannan suka ce namu wannan suka ce namu aka yi ruwa a yi kiyasi daga gidan malamin auna zuwa inda yake daga nan kuma auna zuwa inda zai ke in gidan malamin ne a yi fi kusa a baya ke nan to ya dawo baya su masa bata samuwa in can da ya fi kusa gaba inda za shi to su masa ta shiga to ai ana auna ana aunawa kuma inda ya baro ya fi kusa inda zai je ya fi ai malam baya motsi ba zai yana kokarin ya fita ana jira a ce mulaku su cire kawai su cire amma sai Allah ya mai gina shi ya juya don ya matsa kusa da inda ake zai tara mata kuma Allah ya ce wa ƙasa waccan ta mazo wannan ta maza in ji Allah ce waccan ta mazo wannan ta maza aka samu bambanci na taƙi ɗaya sai aka bar malakun rama suka irayinsa dalilin zuwa zumuncin wani ba karan ba ba shi zo zumuncin nan ba ko wani ne ya zo bai tare ya ci albarkacin mai zumuncin ina da wajen sa aka zo ko shi je saboda haka wanda ya je zumunci ko aka zo masa zumunci ya ji daɗi in an zo masa zumunci ka ji daɗi in ka je zumunci ka ji daɗi annabi ran matar sa arzu ba ta aiwa shekarar da tara ba ta aiwa amma da ya wasu baki ya yi tsammanin shi kan da ya tsammanin baki ne haka a shidun mala'iku ita ma ta tsammanin baki ne haka ya je kamo buji ya kayar yanka matar kuma ta tsaya da hidima ta gyara abinci ba wai mai gida ya kawo abincin baki ki wu ki dafa ki cinye ka zama da rage sai ka zuwa abokin abincin baki ki dafa da cinye kayan ta kaga an yi shekantaka ko kuma ta ta gushi ta jijjiga abin mai da hukumar ta kwashe ya yi mata wani laifin da makamantan ba a haka ba san inda albarka take ba matan ta tsaya gashi dai ta girma ta yi hidiman dafa abincin da aka kawo bakin hebo su ci ba ya ce ya da yana kun a babu komai babu komai ya ce ku ma'aikata ne tun da ba ku ci abinci har wani a mu ba ma'aikata mu mala'iku ne ba mu da su kadar cin abinci sannan suka gaya masu mala'iku ne to a lokacin aka ba ta labarin albikirin samun ɗa ita haka da kuma annabi ta ce ya ra'ayi tana ya biya ba ta aiwa ga ta zo aka ja wannan bishara ne aka yi miki aka yi wa min wara ita aka yabo bayan zama zai yi jika kuma zai tun nisan kwana sai ɗauki jika ka san duk wanda ya samu ɗa buje kuma ya koma kan jika to aka ne sai kin ɗau jika duk tsohuwa ce kuma ta haifi nan da bai aiwo da wani ba ta haifi annabi ta aka sai dai shekarar ɗari bai aiwo ba kuma tana nan idan ma ta shekara ɗari kafin ta haifi danta ta haka ta kafa ɗari biyu da samsin sannan aka haifi yakubu sai da su ɗauki yakubu kafin ta rasu saboda falalar yi wa baƙi hidima duka wani ƙarƙashin zumunci jama'a rinka zumunci zalik Allah ce wannan taimako ya Allah la saboda Allah yulji lailatan nahari yana shigar da dare a cikin yini wa yulji nahara fil layli Allah na shigar da yini a cikin dare an gane ko ai ma'ana yuliju yudkiru kullum minhu ba bil agar kowar daya daga cikin dare da yin nan Allah yana shiga da shi cikin daya bi an yazi da bi da ya da su da shi wa zalika wannan min asar qudratihi ta'ala wani abu ne na alama wanda yana kalla za a gane iyawa da ikon Allah madaukakin sarki alati bihan nasaru wanda kuma iyawar Allah da ikonsa a nan ne taimakon Allah yake wanda ba zai iya ba zai iya taimakawa ne ba zai iya ba wanda lalallai na Allah sami'u mai ji ne du'a al-mumini na addu'ar muminai Allah yana ji jama'a rinka addu'a ba Allah yana son bayi masu addu'a a cikin masu addu'a kuma Allah ya son masu naci ai na ce wa Allah kuma gargaje na yi na yi bai wa yayi kila sai gobe ne ma za a sauko da abin lokaci kai kan kayi kayan amma ya ji ala ji duna ba ta don ana ji duk wanda roƙi Allah Allah ya ji ya ji amma Allah ya hana shi shigi ka roƙi abu ba inda yake ba kai wa Allah shi shigi an gane wannan ko wato addu'a ba hana ta da ake bakin wannan shigi ne an hana wannan sai addu'ar mutumin da ya ce wa shi ya roƙa ya roƙa ba a yi ba Allah ji ba za mu sai wanda ya lokacin da yake da addu'a yana tantama ko Allah zai yadda ko ko a Allah ce wannan kai ma ba mu yadda ba amma duk wanda ya tsaya kai da ya roƙi Allah Allah ya yadda karka ce ya ya yi wa ya ba kila sauran ka dan abu dubu a nan ka bata an ce ma akwai addu'o da ake tarawa na masu addu'a a nan duniya su zama shigar ka aljanna a lahira a nuna masu wannan addu'o'in ka ne na duniya ga jumlar addu'a da kai da kaza da kaza da kane ma an baka kaza da kaza kaza kuma dan ba nan da dalla ne malam kaza da kaza da karo ka kuma shi Allah ya mudanya maka lokaci kaza nan da abu kaza kin karo ka da addu'a kaza Allah ya tare maka lokaci kaza nan da ka samu abu kaza bai shi abu da zaka samu addu'a ka ce da karo ki kaza Allah ya ga wannan zai fata da kai mudanya ma ya ba kaza sai an yi dalla dalla ce daga nan kuma abun da yana gaba dai addu'o'in ka ne wannan ba ganzo a duniya ba yayi sai mutum ya ja to Allah me za a gaban sauran a duniya da ana sun kana duk gaba da yawa bani saboda ya ga falala da karama a don haka ina jawo hankalin mu mu zama masu yawan addu'a da kuma jin Allah shi mai karɓa ne karkar kokon ko zai bayar ko ya hana don wanda ake roƙa ya hana in ma marwaci ta san marwaci in ka roƙe shi abun da da Allah zai baka ba zai bayar ba to wanda baya da abun ba in ka roƙe mai zai baka babu to a ina gaji Allah cikin duk a rowar ko a babu to kaga a nan a cikin addu'ar ma wani ka kuskure ka sa kai kawai ka roƙi Allah ka roƙe shi alheri amma kar ka roƙi abin da ba alheri ba in yi zo zama sharri ya shafe ka har maki ya shafe wani yawwa don haka Allah ce basiru Allah kuma mai gani ne bihim game da su an da ala jihimul imani tun da Allah za musu imani fa ajaba du'a'ahu kuma ya amsa addu'ar su zalikan nasar kuma duk wannan taimakon bi anna Allah saboda Allah huwal haq ajida ne wannan sura ta makkah tana karanta da tauhidi dalla dalla ka san komai ma na Allah bi anna Allah huwal haq Allah ne haq kullu ana abu kana a ce masa haq abu kana a ce masa haq abu kana a ce masa haq karshe Allah ne haq a sabitu tabbatacce wanda ma ya da kuna biliya an karanta da ya wata ya ko kuwa ce mata da kuna abin da kuke wa bauta min dunihi wani Allah wa huwa al-asnam shine gurgin ku ya ko arna huwa al-baqi shine ƙarya al-la'ilu mai gushewa wa anna la lalle Allah huwa al-alilu shine koli shine madaukaki al-ali ala kulli shay ya daukaka akan komai amma ba daukaka da kana akan wannan yana sama ba bi qudrati eh na qudrar Allah al-kabiru mai girma ba girma na ga ko wani kado mai fadin kirki ko wani narkalele mai tsawo a a'a Allah zai yi rangaru kullu shayin siwa komi zai zama kaskanta cewa wurin Allah sai Allah to wannan shine girma Allah to alam tara kai mai jin karatu baka sani bane sai mu cire ran mu ce ta alamu ka sani ai ka sani annallaha Allah ne an zara mina sama'i ma'an yake saukar da ruwan sama daga sama ko daga na ji wasu ce teku ce wai eh take ciriri to na ji teku ka kai ta a yayin magana kan abubuwan da ake kama su da zanen rayuwa daga dukkan mani da ake halitta mutum ana ganin abu yana fita a jikin mutum ko sai ala ji a an tun sakar kuna ku shi ruwan ku kuka kera ce na mutum amma an da kalibin ko muka yi kayan mu ya dole ka sake ka ce Allah ne ya zo ya magana akan noma abinda muke nomawa a farajin mata rusu ya ce an tunta zara kuna hu na ji kuna noma ku ne masu tsar da shuka da tsar da kwaya an na hannu jarin na rashin kuma ya dole ka ce Allah ne ko a farajin ba lafi ta muna ruwa da yake gasar da jinta aka rayu ko to a an tumu an zartumu min da muzini ku kuka sauko da shi daga sama kawo ya shiga kasa aka zo na rijiya aka yi ba am na hannun mun zuru da kuma ne saboda haka komai na Allah ne Allah ne a sama da iko kai ne sauraro ka asan annan la azana min samai ma'an Allah shi ya saukar da ruwan sama daga sama wata biyu lallu mukullara sai kasa ta zama koriya bin nabat da tsirrai to wahada wannan min asar kudrati wani alama ne na ikon Allah wanda wannan kasa bakin da muke a gefe yanzu da ranar nan ana ruwan sama ta dawo koriya mai ikon yin haka yana da iko akan komai inna la lalli Allah latifun mai tausayi ne ibadihi ga bayinsa shi ike rajin na ba ta bilmai wajen sanar da tsirrai da ruwa kabirun kuma mazanin bima bi qulubihim da abin da ke cikin zukatansu inda ta akiri da madari ruwa in yaje kiri duk abin da muke tsoro an akar guna kwaji an ada mun shekaran jiya cewa muka saka taki da muka ga hadari ga jiwa ai ruwa ba ai kowa na tsoron dai kai asara Allah ji na sani ne Allah ji gori wai in kafa ya ji in ka kifa da kuma na sani eh Allah kenan in kafa da wani kai da aboki kenan ko ko kai mai dakin ka kuna ɗan tattaunawa wani abu da ya nuno don ja na yi asara ba ga san asara na ce ina ji ina ji sai kawai aka same ka daura ne kake fara ka tara abin a zuci sai na sani da kake wannan na sani to sai aya Allah shi ba zai da sallama masa ku da kuma bin zama ce wa billal duk abin da ke cikin sama da ƙasa Allah ne mallaka ala bi hatil milki in an koma bangaren mallaka to abin da yake sama da kasa mallakar Allah ne wa inna Allah lalle Allah lahu wal ganim lahu wal ganim Allah shine wadatacce an ibadihi gabarin bayi da yin mu da rashin yin mu da amfanin mu da rashin amfanin mu a wurin Allah duk ne shi da ga manzo Allah cikin surun kudisi yace da duk duniya gaba ɗaya da mutum da aljanna har da dabbobi mu taru akan zuciyar wanda ya kowa kirki tun mu zama haka masu kirkin kirki kenan Allah ce wannan kirkin bai kara mu dubo daya na dubar ruwa ba a mulki na sai dai in kana tunanin za ka iya kara da su eh duk aka haɗu kuma aka zama shakiyai gaba daya to shakiyancin mutanen ba zai rage Allah ba ibada ba za ta ƙara Allah ba kangara ko ba za ta rage Allah ba in kowa aka roƙa Allah ya bayar da duk abin da ba don wani yana son shi ya samu wadata kar jama'a su samu Allah ce idan na bar duniya duka arziki ba gurgurin na hannu ba a na zuci kowa ya buji ma a bashi ya da kila garin nan ma bai wuce na kai ba to duk duniya idan Allah ya wa kowa haka ma Allah ce abun da ke guri na bai ragu ba sai kamar an tsoma allura a teku in kina tunanin za a wannan rauyin ruwa a gane a rabu saboda an tsokar allura abun da ɗebo to haka abun da ke wurin Allah kuma ya ma bi haka eh don to abin da bai da iyaka bai da iyaka ba amma da kudi iyakan da sanin iyakan ne ba ya ba ma Allah ya sani to ina ganin za mu kwana nan a wa'anna wal ganiyu Allah ne wadata ci gaba da bayi alhamdulillah na auliya kuma in mazoyin Allah ne duk da wadatar Allah nan da ka gaba a ruwansa da komai ya wadatu da barin komai amma in mazoyin Allah ya yi abu don Allah komai ka kasa abu to yadda ka san wato mai reno haka Allah yake reno abu an kwatanta shi da makiyayi mai son karshen raguma aka ba shi ɗan taguwa ya kaga kula ya dinga kula da ita ba zai da ko yaran shi su dake ta ba yana son ta girma da ita ya ya tara raguma haka wanda yake zuburi da jaki mai zuburin jaki ne ya rasa abu da zai zuburi da shi aka ba idan jaki ha ba ya dinga kula da shi don da girma zora mana kaya ya damu yadda zai rayu to yadda kanan dai duk wani wanda ya matsu da abu ya damu da abun ya bukatu da abun in ya samu abun zai kula da abun ya yi kiwon abun haka Allah ya ce kulawa da kyauta ko sadaka ko wani alherin da wani matsoyin Allah ya yi don Allah abun ya girma don ka ɗauki abun alherin to jama'a Allah ya mana gafara Allah ya yi wa iyayenmu gafara zuriyarmu Allah ya mata albarka da 'ya'ya da jikoki har da bukudu Allah ta musu albarka na to ba a yi itikafi a gida ko da kai makwacin masallaci ne ko da kana da wani dan dashi inda kake halwa a ciki ba zai yi itikafi ba ana halwa a ciki ana riyali a ciki amma itikafi ta masallaci wala tubashiruhunna wa antum akiruna fi fil masajidi sida annabi ma daga cikin ɗakin na na Aisha akwai ko ba kamar ko masallaci nan kawai za ta shiga ɗakin na na Aisha yana fitowa da wurin ko shi ba zai a cikin mata ya fito ya shigo ya zauna cikin masallaci eh da nan yayi itikafi da masallaci yawwa eh yasa in za a yi itikafi sai masallacin da aka san masu shi ba za a kullewa da wani yanayin zamani kuma a tabbatar ranar da aka yi ba ta kai da juma'a ba in ranar da aka yi itikafi ta hana da juma'a to ba a itikafi sai ran juma'a a yi a masallacin juma'a dan yanzu da za a ce misali kamar masallacin bakin dayan nan kana itikafi a cikin juma'a an gaba ka shigo nan to ka ba ta itikafi wa ba ka idan ka bi daga ka itikafi ka shiga wani guri gaji domin da ta to wa ma a sassaucin ka ba juma'a sai da mara dole in dai a cikin itikafin akwai ranar juma'a to dole itikafin ba zai yi ba sai a masallacin juma'a amma in dai rana ko ranakun da zaka itikafi babu juma'a a ciki duk masallacin da ya maka a gari ko a unguwar ku sai ka je ciki kai da ya ka ake amma ba sai a masallacin fatiha salatul fatih Allah biya bukatun mu alkhairi Allah ya kiyaye mu da kiyayewar da kiyaye mu da kadar mu Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya to abin da zai daga wa musulmi hankali Allah mun kawo kuka wurin sa albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلوب والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم